محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
دليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا علم الهدى أنا المتيم بحماك نزيل نزيل هذا الذي هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه هذا لكل العالمين سبيل سبيل هذه الغزالة قد أتت إليه وسلمت نعم.
وكذا البعير قد أتاه ذليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل دليل دليل لم يخلق الرحمن لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا عرف الخلائق قدره كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق ماذا أقول ماذا أقول بوصفه وبمدحه وسناه دوما باهر الأشراق وهو الذي للخلق أرسل رحمة وهو الذي للخلق أرسل رحمة حتى يتمم مكارم الأخلاق صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى مشتاق بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الآلية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مغلاق الوجود من كنز الأمائب المحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لعبادتهم أو قدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الدائفة السوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فائدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القطبانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهاما يس صاحب الفائدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أهنئه أبجله وهتم على الشعراء كذا أهبا بطاها ربيء فيه مولد من تسامى على الأكوان وهيبه تباها فنور كون الأكوان منه وهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل لها جهازا يهنئها كسوسا لو رآها بمولده أرجي كل خير وأشرب ما أسر بل مياها بمولده أرجي نيل فتح أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها حق قدره ومقدار العظيم آه يوانا مسلمي مسوى عني محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما sauraronmu maza da mata ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya a idan ba ku manta ba a jiya muna gaya muku cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su da kansu sun kasa samun matsaya a wurin sufanta shi idan ka haɗu da wannan ka ce masa sufanta mun ma'aiki sallallahu alaihi sallama sai ya ce da kai wane walƙiya idan ka haɗu da ɗan uwansa ka ce da shi sufanta min ma'aiki sallallahu alaihi sallama sai ya ce da kai wane wata idan ka haɗu da ɗan uwansa ka ce da shi sufanta min ma'aiki sallallahu alaihi sallama sai ya ce da kai wane rana idan ka haɗu da wani daga cikinsu ka ce da shi sifanta min ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce maka shi manzo Allah sallallahu alaihi sallama mai kyan gashi ne baki yana sheki yana walkiya idan ka sake haduwa da dan uwansa ka ce sifanta min ma'aiki sallallahu alaihi sallama sai ya ce maka mai kyan goshi ne idan ka da dan uwansa sai ya ce maka mai kyan idanuwa ne idan ka da dan uwansa sai ya ce maka mai kyan labba ne akwai wanda ma aka tambaye shi ya sifanta annabi sai ya ce kai a mai kyan gemu ne to haka suke sun kasa samun matsaya su kansu kuma za ka ji wani lokaci sai ka ji riwayoyi guda biyu suna karo da juna yanzu misali an tambayi hindumnu abi hala ya sifanta wanzan Allah sallallahu alaihi sai ya ce me matan kwarin gashin gira girarsa bata haɗe ba ita kuma ummu ma'bad sai ta ce makarunal hajibaini gashin girarsa dama da hagu sun haɗe to wannan idan mai sauraro ya sai ce a'a to wai mutanen nan ba su ga annabi ba ne sallallahu alaihi wa sallama in sun gan shi ya suke magana maganar su tana karo da juna wannan ya ce mai matankwarin gashin gira wannan ta ce mai sadajjen gashin gira sai malamai suka ce a'a ai annabin ne yake haka kwarjininsa da kyansa da martabarsa da matsayinsa shi ne yake sa rawar kafa in za a yi bayani a kan shi dukkansu sun gan shi to amma kowa abin da idansa zai liƙo masa daban akwai wanda in ya kalli annabi tsabar kyan idanuwan zai gani wani in ya kalle shi kyan hancin zai gani wani in ya kalle shi kyan labban zai gani wani in ya kalle shi haƙorin ma zai hango wani in ya kalle shi gemun zai gani wani in ya kalle shi kumatinsa zai gani wani in ya kalle shi kyan wuyan zai gani wani kuma daɗin maganarsa zai ji akwai wanda ya ce ya shekara ya fi ashirin yana zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rabuwa da shi ba hajjinsa na ƙarshe hajjin bankwana tare suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce sifanta shi yace kyakkyawa ne son kowa kin wanda ya rasa aka ce wace irin riga sa ce wallahi saboda kwarjinin sa ban gane ma kalar rigarsa ba sallallahu alaihi wa alihi sallama to shi yasa zaka samu sahabbai da dama manya manya kowannen su ya sifanta shi a jiya mun karanto zaka ga al-Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yana bayani akan sifar kyawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu sayyidina Anas ibn Malik yana bayani akan sifarsa sayyidina Abubakar Siddiqu Allah ya kara mar yadda yana bayani akan sifarsa ummul mu'minin sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda tana bayani akan sifarsa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mar yadda yana bayani akan sifarsa Abi Huraira Hind ibn Abi Hala Bara ibn Azib Jabir ibn Samura Ummu Ma'bad Abi Juhaifa Huraym ibn Fatikin Abi Dufaili hakim ibn hizamin adda ibn khalidin Allah ya kara musu yadda baki ɗayansu kowannen su yana kokari ya ga ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mu da zamu zo daga baya mu ji shi mu gan shi a cikin idanuwan zuciyarmu har ta kai idanuwanmu na ka su ma suna kallon shi wato ƙarshen bayanin su duka idan ka lura zaka gane kowane sahabi so yake ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama munirul wajihi ne mushrikul muhayya ya tala'alau bin nuril bahiri wa diya'iz zahiri wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai hasken fuska ne mai kyawun magana yana walƙiya yana sheƙi yana walwali da wani irin haske mai gigi ta hankali sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa duk sahabban da suka rawaici hadisi akan sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji bayanin wannan daban bayanin wancan daban an tambayi bara ibn azib kaga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace kwarai na gan shi aka ce sifanta mana shi yace ma ra'aitu min zilin matin fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillahi lahu sha'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasir wala bid dawili yace tunda nake ganin larabawa kyawawa idona bai taba sauka akan kyakkyawan balarabe kamar sa ba ban taba ganin wani balarabe mai kyawun gashi ba wanda gashinsa ya wuce fata kunne ya sako kafada da ya kai kwarjinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce domin zaka ga gashinsa yana dukan kafadinsa guda biyu sannan yana da nisan kafadar dama da kafadar hagu sannan shi ba gajere bane dukul sannan ba dogo bane zankalele sai aka ce masa to bara'u Allah ya ƙara yadda yanzu wannan sifa da kake sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ita wato dai mu ɗauke shi kawai mai kyalli kamar takobi gogaggiya kenan sai ya ce a la bal kana misalar kamari a wata riwaya ya ce la bal kana misalar shamsi wal kamari ya ce a kar ku ɗauke shi kamar takobi gogagge ai takobi a tsoro ce shi kuma abin ƙauna ne ya ce ku ɗauke shi tamkar wata ya ce ko kuma ma ku ɗauke shi tamkar rana da wata saboda Allah tabaraka wa ta'ala shi ma haka ya masa Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran rana sirajan wahaja yana kiran wata kamaran munira amma sai ya hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine rana shine wata ta hakika ta gaskiya sannan bara'u Allah ya kara mar yadda yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khulqan laysa bit tawil az-zahiri wala bil qasir al-mutaraddid yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun fuskar mutanen duniya baki daya duk duniya ba mai kyan fuska kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan duk duniya babu mai kyawun ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya fi kowa kyau ya fi kowa kuma kyan ɗabi'a shi ba dogo bane can can ba kuma gajere bane dab dab sannan a wani wuri yana cewa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi ulubulin wala bi kasirin wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zololo bane mai dogon wuya ba kuma gajere bane mai dunkulallen wuya sallallahu alaihi sallama sannan hindublu abi hala Allah ya kara mar yadda da ya tashi sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhman mufakhaman يتلألو وجوهه تلألو على القمر ليلة البدر من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي mai girma ne mai kwarjini abin girmamawa wanda kwarjininsa yake dukan zuciya yana kyalli yana haske yana sheki yana walwali fuskarsa tana tsatso da haske wane wata daren goma sha hudu duk wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan zai baka labarin shi zai ce maka ma ra'aitu shay'an ahsana minhu tunda nake ganin abubuwa masu kyau ban taba ganin wani abu mai kyau da ya kai shi ba ba wai tunda nake ganin wani mutum mai kyau ba a lura a lura da kyau ba wai tunda nake ganin wani mutum mai kyau ba tunda nake ganin wani abu mai kyau ban taba ganin wani abu mai kyau da ya kai fuskan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu ya ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallama abi huraira Allah ya kara mar yadda ya ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر dukkan su abin da suka ce ba mu taɓa ganin wani abu mai kyau ba wannan abin mai rai ne wannan abin mai motsi ne wannan abin mara rai ne wannan abin mara motsi ne kowane irin abu ne in dai kasan in an gan shi zai iya birge mai kallo har zuciya ta ji daɗi in ta kalle shi suka ce to mu ba mu taɓa kallon wani abu mai kyau ba wanda zai birge idanuwanmu zuciyarmu ta natsu ta ji daɗi da kallonsa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ka nuna mana shi abi huraira ya ce idan ka gan shi za ka ɗauka rana tana ɗawafin fuskarsa ne idan ka gan shi za ka ɗauka fuskarsa ka'aba ce rana tana ɗawafinta saboda haske da kyau shehin mushe ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin shi ma yace ai ai ba sahabbai kawai ba ni ma ban taba ganin wani abu mai kyau ba kamar fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ce a shehu kai ma ka ganshi yace kwarai ko na ganshi muka ce ba mu labarin sa yace walastu ara mustahsanan gaira wajihi falaisa jamalun gairu wajihil mudassiri muradiya kaunil mustafa aina ainihi wa illa fa mauti fi shauqan li unsin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى الذكر والهب لا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى الذكر والهب ولست أرى مستحسنا غير وجهه أليس جمال غير وجه المدسر ولست أرى مستحسنا غير وجهه فليس جمال غير وجه المدثر هلا مراديا كون المصطفى أين أينه وإلا فموتي في شوقا لأنسري ولولا التزاز في الجنان بنوره لما هنا نهوى الكل لكل مبصري يا الله وليت رسول الله كان مسائرا لبرهما نارا خالدا كل مساري وليت يا كالزبدين إدلين فوقه وليتي كالصديق ليتي كجعفري وليتي كونوا اليوم ترباتا عليه وليتي آرى كل الأمين المبشر وليتي يوما كنت شربات مائه وهامينا كأس للبشير المنور أؤلل نفسي بالوصال فالله يجود بي وصل للرقيق المهرر صلاة على ياسين آل محمد مع الآل والأصحاب غير فطري هلا صلاة على ياسين آل محمد مع الآل والأصحاب غير بتري عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى ما تخصصا
حق قدره وانقداره العظيم shehu radiyallahu ta'ala an warbahu annabi amin ya ce yadda ka ji sahabbai kowannen su ya buɗe baki sai ya ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah ban taɓa ganin wani abu mai kyau ba mai ƙaye a ido mai natsar da zuciya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ma walastu ara mustahsanan gaira waje ban taɓa ganin wani abu mai kyau abin kyautatawa ba wanda ya kai fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai babu wani kyawu ga baki ɗaya in dai ba fuskar abin lullubewa da bargo ba saboda haka bukata ta duniya da lahira in kasance abin zaɓi ainihin madubinsa da an ganni a ganshi idan ko ba haka ba to in ƙare in mutu cikinsa saboda ƙauna domin in koma ga asalina domin shine haskena yana cewa ana min nurin lahi wal muminuna min nuri to in koma zuwa ga asalin wannan haske ya ce bari ku ji yan uwa musulmi in ba dan ana jin daɗi a cikin aljanna da hasken manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallama to da duk mai hange mai gani da idan zuciya da bai nufi ya je shiga aljanna ya dawama ba wannan hasken na manzan Allah da shi ake talazzuzi a aljanna ya ce ina ma dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai hura wuta ta soyayya ga wannan hadimi nasa barhama abdullahi kuma ya dawwama yana hura wannan wuta in ya kare hura ta ya ce hadimi na tashi fada ba zan yi tunani ba tsalla zan yi in fada kawai ya ce ina ma dai in kasance kamar yan biyu al'imamul hassan da al'imamul hussein jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama masu hawa kan wuyansa idan yana sallah ba zai dago ba sai sun kare ya ce kai ina ma dai in zama kamar sayyidina abubakar siddiqu kai ina ma dai a ce ni ne ja'faru dayyar ya ce kai ina ma dai in kasance daidai da rana ɗaya ni ne ƙasar ƙarƙashin takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ina ma dai a ce ni ne asuwakinsa annabi amintacce mai yawan bishara ya ce kai ina ma dai daidai da rana ɗaya in zama kwalkwala ɗaya tashar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi sallama a kawo ni a cikin koko a miƙa mar ya kwalkwale ni ina ma dai in ban zama ruwan ba a ce ni ke miƙo masa kokon da zai sha ruwa annabi mai bishara abin haskaka zuciya da shi ta samu imani ya ce ina ba wa raina haƙuri ki haƙuri ki haƙuri raina za ki sadu da manzan Allah sallallahu alaihi sallama zai miki baiwa da saduwa ga wannan bawa wanda yake abin yantawa salati ya tabbata a bisa shugaban halitta annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta abin yabo sama da ƙasa tare da iyalan gidansa da sahabbansa salatin da baya yankewa to yan uwa musulmi masu sauraronmu maza da mata mi kokari kyamarar zuciyarmu ta ɗauko mana hoton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta aje mana in mun zauna mun yi shiru te ta nuna mana muna kallonsa musamman in dare yayi domin yadda sahabban nan Allah ya kara musu yadda suke sifanta mana shi to ɗauko hotonsa ba zai mana wuya ba domin su sun zauna da shi kuma sun gan shi a jabir ibn samura Allah ya kara mar yadda yana cewa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إدهيانا وعليه هلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو في عيني أحسن من القمر yace na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fi lailati dahayana ko dahayanatu ko adhiyana ko idhiyana wato daren da wata ya cika ya batse daren sha hudu ga wata na fito da daddare ina mamakin hasken wata sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a daren da ya fito sai lissafi na ya kasu biyu sai ina ta awo in na kalli hasken wata sai in kalli hasken shi in na ɗaga ido na kalli sama sai in sauko da kallo na zuwa ƙasa in dube shi ya ce ban ƙare haɗa lissafi ba sai da na tabbatar hasken watan na ƙasan ya fi hasken watan na sama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan har yau da ya jabir bin samura Allah ya ƙara mar yadda yana ci gaba da sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموشة وكان لا يضحك إلا تبسما إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafin kafarsa fa ba irin tamu bace mu tafin mu akwai wani koloko a tsakiya ya yi rami ya tura shi ko nashi cike ke da nama ka ji kafan namiji sallallahu alaihi wasallam kafar mata ce ake so ta danyi wannan kolokon ta yi kamar wani kwalliya-kwalliya amma kafar namiji so ake aga ta tafi sambal to haka kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ta cika da nama ta koshi ba ta rame ba a tsakiya sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kyalkyata dariya shi murmushi yake yi idan ka kalle shi za ka ɗauka ya sa tozali ne a'a ya ce ba tozali ya sa ba haka idansa yake kullum idan sai da kasan idan bauna ko ka ce wane idan bauna indal kamilati tarta'u wato idan bauna kullum ka ta sa kwalli to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi idanuwan bauna kwarjini amma kuma annabin yana sa kwalli amma dai kar ka dauka wai kwarjinin idan na kwalli ne sannan mu'aiki bil yamami shi ma da ya tayi sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa yi دخلت مكة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار بمكة فكأن وجهه دارة قمر وسمعت منه عجبا أتاه رجل من أهل اليمامة بغلام له ولد قد لفه في خرقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام من أنا قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت بارك الله فيك ثم إن الغلام لم يتكلم بعد حتى شب فكنا نسميه مبارك اليمامة yace wata rana na shigo garin makka sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani gida a cikin garin makka ba a gidansa ba yace idan ka gan shi ka kalli fuskarsa za ka ɗauka wato daratu kamarin ne wato kamar shaf ɗin wata fuskarsa tana kama da shaf ɗin wata ya ce na ji abin mamaki daga wurinsa da naji ya ce domin ko ina wurin sai ga wani mutum daga cikin mutanen yamama ya zo masa da ɗansa jariri da aka haife shi ya lullube shi a wani zani wani kyalle sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi yaron sai ya ce masa ya kai yaro wane ne ni sai wannan yaro ya ce anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wato zanin jego jariri ne ya ce kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ce ka yi gaskiya Allah yi albarka cikinka ya ce to tun daga ran da yaron nan ya faɗi wannan magana bai ƙara magana ba sai da ya girma ya ce to sai mu mutanen yamama sai muka samu wannan yaro suna mubarakul yamama sunan da muka bashi kenan mai albarkar yaran garin yamama baki da ko mai albarkar mutanen yamama to kaga a nan duk wani makiyin annabi sallallahu alaihi wasallama ba yahude ne ko ba nasari ne daga china yake daga london yake ko daga faransa yake ba zai ƙara ɗaga maka hankali ba yaro jariri manzalla ce masa man ana ya gulamu ya gulamu man ana ya ce an ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don wani katon banza bi yadda manzan Allah manzan Allah bane karka bata kanka lokaci tsiya ce ta baibaye shi tun azal matsiyaci ne kawai sannan abi huraira Allah ya kara mar yadda yana faɗa lokacin da yake sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah ka anna shamsa tajri fi wajihi wa idza dhahikaita la'alu fil juduri wa ma ra'aitu ahadan asra fi mashihi min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ka annama al-ardu tudwa lahu inna lanjidu anfusana wa innahu laghayru muktarisin abin da ya ce ya ce ni ban taba ganin wani abu mai kyau ba kowane irin abu ne ko mutum ne ko dabba ne ko dutse ne ko tsiro ne ko gini ne ko menene mai kyau dai ni ban taba ganin kamar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama idan ka gan shi za ka ɗauka rana tana kewaye fuskarsa ne tana ɗawafi ya ce ni dai ban taba ganin wani ɗaya mafi saurin tafiya da ya kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama idan yana tafiya za ka ɗauka ana nannaɗe mai ƙasa ne ana mai ɗayu idan annabi ya yi tako da ƙato majiyin ƙarfi sai ya yi tako uku kamun ya riske shi ya ce idan muna bin shi muna wahalar da kanmu domin a guje muke bin shi shi ko a natsa ke tafiya hankalinsa kwance kuma ba sauri ke ba to da ya gano haka sai ya ce sahabbai su daina bin sa a baya su yi gaba shi sai ya biyo su a baya shi kuma mala'iku suna take mai baya domin su ne za su iya bin shi sannan har wa yau da yan uwa musulmi abi huraira Allah ya kara mar yadda yana ci gaba da gaya mana sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyaba ka annama siga min fidda rajul ash-sha'r azima mushashil mankibayn yadau bi qadamayhi jami'an iza aqbala aqbala jami'an wa iza adbara adbara jami'a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne kal kai ka ce da azurfa fara aka halicce shi mai tajajjen gashi mala mai manyan kasusuwan kafadu guda biyu dama da hagu idan yana tafiya da kafafuwansa biyu yake tafiya kuma ba tsallake ba da kafafuwansa guda biyu yake tafiya kuma ba tsallake ba idan zai fuskance mu yana fuskantar mu ne gaba ɗayansa idan zai juya mana baya yana juya mana baya ne gabaki ɗayansa manzala bai waiwaye da kansa idan zai waiwaya jikinsa duka zaka ga ya juya yadda ka san kwamfuta baya juyawa da kansa duk abin da yake so ya kalla kawai sai ka ga jikin ya juya kawai cikin kiftawar ido za ga ya juya hakanan idan zai fuskanci abu ga baki ɗayansa yake fuskantar abu sannan akwai adda ibn khalidin shi ma ya ba da gudunmawa a wurin sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda jahabamu dan dahaku ya rawaito cewa marartu bizzajiji fara'aitu shaykhan qalu hazal adda ibn khalidin fa qultu ara'aita rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam قال نعم قلت سبه لي قال كان حسن السبلت yace wata rana ina tafiya sai na ci karo da wani gulbi akan hanyar da ke tsakanin basra da makka sai na ga wani tsoho a wannan gulbi sai na ce wane ne wannan waɗanda suke wurin sai suka ce mun ai wannan shine adda ibn khalidin sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa yanzu kai din nan ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da idanuwanka ya ce kwarai ko na gan shi wannan wurin ma da kake gani shi ya yanka min wannan wurin ya bani sai na ce to dan Allah sifanta min shi ya yake sai ya yi shiru ya gyara zama sai ya ce min manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kake tambaya na ce kwarai sai ya ce ya kasance mutum ne mai kyawun kasin ba Allah ka ji shikenan sifa kawai shi yasa kowane sahabi ka gani za ka yi mamaki kaga yanzu wannan in ba wanda ya san annabi sai ka daka to yanzu wannan ya ga annabi amma ba abin da ya gani sai kasin ba saboda haka annabin ne yake da girma yake da fadi yake da daraja yake da kyau yake da kwarjini idan ka tashi yin bayani akan sa in ka gan shi duk abin da ya zo bakin ka shi zaka faɗa wani ma yana iya cewa tab ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sai kaga kunnuwansa wani kuma ya ce kai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga karan hancinsa wani ya ce sai kaga kwayoyin idanuwansa wani ya ce sai kaga wuyansa to kaga shi yanzu wannan an tambaye shi ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mutum ne mai kyawun kasin ba sannan akwai abid dufaili shi ma ya ba da gudunmawarsa a wurin sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu yan baya mu samu rabo mu ma ne ta kallon wannan sifa domin zuciyarmu ta ɗauko hotonsa in mun kwanta bacci idanuwanmu su rika gani an tambaye shi aka ce masa a ra'aita rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙala na'am ƙila kaifa kanar sifatuhu ƙala kana abu yada muƙassadan aka ce masa yanzu kai ma ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kwarai na gan shi aka ce yaya sifarsa take gaya mana sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fari ne madaidaici ba dogo bane can can ba gajere bane dab dab ba fari bane kau ba ja bane dau ba mai jiki bane balle kaga timbi ba ramamme bane balle kaga kashi a wuyansa shine ma'anan muqassadan wato madaidaici komai nasa madaidaici ne bai yi kaɗan ba bai yi yawa ba sallallahu alaihi wasallama kad tamma suratuhu wa tamma ma'anahu نويتي في رسول الله راغبة محبتي في حبيب الله راقية قد تم صورته وتم معناه قد تم صورته وتم معناه قد تم سورته وتم معناه ذابت سريرته فقد سجيته قد تم صورته وتم معناه جمت خوارقه راقد خلائقه والخلق خالقه لولاه ما شاه محمد سيد الكونين قراتنا وكل ما قدمنا فمن أداياه محمد سيد الكونين غورتنا وكل ما قد بدا فمن أداياه والحبيب الذي أسر الحبيب به جبريل خادمه والحق ناجاه هو الهبيب الذي أسرى اللبيب به جبريل خادمه والحق ناجاه ثوياتي في رسول الله راغبة مهبتي في حبيب الله راقية
sallallahu alaihi wa alihi sallama wato manzo Allah sallallahu alaihi sallama surarsa ta zahiri ta cika cif cif ma'anarsa ta baɗini ita ma ta cika cif cif kuma yan uwa musulmi har yanzu dai shi abid dufaili Allah ya ƙara masa yadda bai kyale mu ba yana ci gaba da sifanta mana ma'aiki sallallahu alaihi sallama yake cewa ra'aituhu yawma fatuhu makkata فما أنسى شدة سواد شعره مع بياض وجهه قيل له فما كان ثيابه قال ما أحفظ ذلك الآن yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ido biyu a farke ba a bacci ba ranar da aka yi fatuhu makka yace har yanzu ban manta da tsananin bakin gashinsa da nake kallo ba kuma ban manta da tsananin farin fuskarsa da nake kallo ba sai aka ce masa wace irin riga ya sa a ranar sai ce wallahi kwarjininsa ya hana ma in gane wace irin riga ya sa ba zan iya tunawa ba yanzu sannan akwai rubayi'u yar mu'awwiz ibn afra al-ansariya an-najjariya tana daga cikin ƙananan sahabbai mata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen Madina sun rawaici hadisi da yawa daga wurinta kuma an ce tana daga cikin waɗanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a ƙarƙashin itaciya wato ita rubayi'u ta kasance wani lokaci takan bi annabi yaƙi ma idan annabi zai je yaƙi takan je wurin yaƙin to ita ce abi ubaida tubnu ammar ibn yasir yake tambayar ta yace mata baba ara'aiti rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qalat na'am qala laha sifihi li qalat يا بني لو رأيته لقلت الشمس دالئة واتوشي أبي أبيدة دان أمار دان ياسر يا تنبي إتوانا دتيجوا ربيئو yar mu'awwizu ya ce mata yanzu baba ke ma kin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce kwarai kuwa ɗana ya ce to don Allah sifanta min shi in ji yayi sai ta ce ya kai ɗana wallahi da ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa za ka yi la ga rana ta fito a wata riwaya la ra'aita shamsa dali'a da ka gan shi da ka ga rana ta hudu kawai kaga ita kuma abin da ta ce kenan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da kansa da ya tashi yabansa sai ya hada masa sifofi guda biyu tunda dai mutane suna sifanta shi da wata waɗansu su sifanta shi da rana sai Allah ya ce ku ba shi duka shine rana shine wata Allah ta'ala ya ambaci rana sirajan wahaja ya ambaci wata kamaran munira amma da ya tashi ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ya kai wannan babban annabi hakika mu ne muka aiko ka mai shaida mai bishara mai gargadi mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah kuma kai fitila ne mai haska duhu kaga sirajan rana ce kamaran muniran wata ne to manzo Allah shine duka shi yasa shehu shehu Ibrahim Allah ya kara mar yadda yake cewa wa baharun min al asrari wal ilmi zakhirun jawahiruhu tuzirul uquda fatukubidu wa badrun min al anwari wal hadi dali'un wa akhjala shamsan fid diya'i fana gabidu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى الذكر والهب الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ما تخصصا فبهر من الأسرار والإلم زاخير جواهيره تزري الوقود فتقبل يا الله وبدر من الأنوار والهدي لالئون وأجال شمسا في الدياء فنقبل وبدر من الأنوار والهدي لالئون وأجال شمسا في ضياء فنقبل وبدر من الأنوار والهدي لالئون وأخجل شمسا في الضياء فنقبل وليس الواغى جم الندى صاريم الإيداء ويقسم أموال الإله ويقصد فهو للإيداء في ليها كل نقمة جليل جميل مسله ومهبد أفاد جوه البيد وأباده وأرشاد من قد كان في القين يخبيد ولا نالي أهل الدين أن غيرهم خبير فسير واجب ومقصد محمد ما الكفر مدود يائه فقد جمع الأجداد يألو ويهبيل عليه صلاة لا الله ما قال مغرام كرامي وشوقي للنبي نشيد عليه صلاة الله ما قال مغرام كرامي وشوقي للنبي نشيد haka kadrihi wa miqdari lazim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama teku ne na daga ilimman asirai da kuma ilimman shari'a mai tashin kumfa gwalagwalan da ke cikin tekun ilimman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna wulakantar da gwalagwalan sarkokin mata saboda haka ku yi kwadayin neman su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ne daga hasaken Allah wata ne daga shiriyar Allah mai hudowa yana kunyatar da hasken rana a wurin haske saboda haka muke kwaɗayin nemansa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zakin fagen daga matattarar baiwa mai yanke wuyan arna mai raba kyautar ubangiji mai adalci sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan yan uwa a- akwai ummu ma'bad ita ma ummu ma'bad ta ba da gudunmawa a wurin sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda mu 'yan baya idan mun zo mu rika karantawa domin zuciyarmu ta ɗauki hotonsa idan mun kwanta bacci mu dinga ganinsa hakanan idan muna zaune mu dinga karantawa muna halarto shi sai mu rika ganinsa a gabanmu cewa ta yi ra'aitu rajulan zahiral wada'a hasan al-khuluqi malihal wajhi kasiman wasiman ta ce na ga wani namiji na ga wani mutum mai bayyanannen hasken fuska ga kyau ga tsafta mai kyawun ɗabi'a mai kyawun fuska mai kyauta mai kwarjini sallallahu alaihi wasallam sannan akwai abid dufaili shi ma ya ba da gudunmawarsa a cikin sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da aka tambaye shi aka ce yanzu kai ma ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kwarai na gan shi mai tambaya ya ce to sifanta mana shi mana muji sai ya ce kana abyadu malihal wajhi idza surrafa ka anna wajuhu mir'atun wa ka anna al-badru yura fi wajhihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne mai kyan fuska idan yayi murmushi sai ka dauka fuskar sa madubi ce yace za ka dauka wata ta fuskar annabi ke bullowa yake hudowa sannan sai na bakar siddiqu Allah ya kara mar yadda shi ma ya ba da nashi gudunmuwa a wurin zubanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi kuma cewa yi fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka annahu daratu qamarin kai ka ce shaf din wata ne fuskarsa sannan ummul mu'minin sai da Aisha Allah ya kara mata yadda ita kuma da ta tayi cewa ta ka annahu qida'atu qamarin kai ka ce fuskar manzo Allah wani yanki ne na wata shi kuma abi huraira cewa ka anna shamsa tajri fi wajihi kai ka ce rana tana dawafin fuskarsa ne shine shehu yake cewa wa shamsul huda laysul ida haikalun nada wa hu shafi'un yawmal qiyamati na'ishu sana'i alaihi karkafani fasalliyan alaihi ila al-abadi fa'il ma'aishu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ranar shari'a shine zakin abokan gaba shine jikin baiwa shine mai ceton mu ranar tashin alkiyama yabona a gare shi hakika ya isar mini salatin Allah ya tabbata a gare shi har izuwa abada domin a cikin salatin muke samun jin daɗin rayuwa akwai wata mata daga cikin mutanen hamdana ita ma ta ba da nata gudunmawan a cikin sifanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda mu 'yan baya idan mun zo mu ji domin zuciyarmu ta ɗauki hotonsa mu riƙa yawan ganinsa abu ishaq al-hamdani shi ya rawaici hadisin ya ce ita wannan mata ta ce hajjajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni dinnan da kuke gani yara na taɓa yin aikin hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi Abu Ishaq al-Hamdani sai ya ce to sifanta mana shi muje sai ta ce ra'aituhu ala ba'irin lahu ya duhu bil ka'bati bi yadihi mikjalun wa alaihi burdanun ahmarani ya kadu ya masu sha'ruhu mankibaihi ta ce lokacin da na yi aikin hajji da shi na gan shi ne akan raƙuminsa yana ɗawafin ka'aba ya riƙe sanda a hannu ya yafa bargo ja ya ɗaura izari ja yana nuna hajarul aswadi da sandarsa idan ya zo ɓangaren rukunul yamani in ya nuna hajarul aswadi sai ya sumbanci sandan ta ce gashinsa yana kusan ya taba masa kafada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai abu ishaq alhamdani ya ce to mun ji har yau da shabbihi hilana da Allah sifanta mana shi ya kika ganshi sai matan nan ta yi nishi ta ce kalkamari lailatul badri lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu ta ce ai wane wata daren goma sha hudu haskensa tun da nake ban taba ganin mutum irinsa ba kamun na ganshi bayan na ganshi kuma ban ƙara ganin wani mutum irinsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwana musulmi masu sauraron mu idan muna lura da jawaban sahabban nan dukka ba wanda yake sifanta annabi baka ji ya kawo haske ba sai ya ce maka kamar wata kamar rana kamar walgiya wane wata wane rana wane walgiya haka za ka rika ji suna sifanta shi da haske kuma suna cewa ba su taba ganin wani abu irinsa ba sai da aisha ummul mu'minina Allah ya kara mata yadda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama iza surra tabriku asariru wajihi ka annahu qid'atu qamarin tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi murmushi zaka ga tattara fuskarsa tana walƙiya kai ka ce shi wani yanki ne na wata sannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ita ummul mu'minin sai da Aisha Siddiqi Allah ya kara mata yadda yana ɗinke rigarsa ya dukar da kansa yana ɗinki sai yayi zufa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan zufa a yawan zufa alama ce ta lafiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukar da kai yana ɗinke riga ko yana ɗinke takalminsa sai yayi zufa ashe ita ko sai da Aisha tana gefe ta ƙoramar ido sai ta ga wani irin walƙiya yana fitowa yana tsatsowa daga goshinsa a cikin wannan zufan sai ta razana sai makyarkata ya kama ta sai manzo Allah ya dago ya ce mata lafiya Aisha sai ta ce wallahi ya rasulullahi wani irin haske nake gani yana tsatsowa daga zufan goshinka ta ce inda Abu Kabirul Huzali zai dawo duniya da ya tabbatar ya yi kuskure da ya gane baitin da ya ma wani mutum da kai ne ya dace ya ma sai manzo Allah ya murmushi ce Aisha wani baiti ne sai ta ce cewa yayi وإذا نظرت إلى أسرة وجهه بركت بروك الآرد المتهلل وي idan ka dubi tattara fuskarsa za ka ga tana feso haske kai ka ce walƙiya ce ta hadari mai cida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi har ya tashi daga inda yake ya zo ya kama kansa da Aisha ya sumbanci tsakanin idanuwanta ya ce mata na mance rabon da in yi farin ciki irin na wannan rana wannan kirari da kika yi mun aisha kai can wanda bai ga fuskata ba ranar alkiyama to yan uwa wannan yana gwada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yabo mai kyau na gaskiya saboda haka masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da zamu ce musu sai mu ce musu Allah ya saka musu da alkhairi domin ka gani wannan baitin fa ba ita ta yi ba wani ne yayi ta maimaita masa ta ce da wanda ya baitin nan ya san ka ya ganka da ya tabbatar ya yi kuskure kai kaɗai ka dace da wannan baitin amma annabi ya sumbanci goshinta ya sumbanci tsakanin idanuwanta ya ce na mance rabon da in yi farin ciki irin yau saboda haka ya kamata mu karanta masa tara'a hilalun au jamalun fa ubhatu matala hawajul hashimi wa asmutu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى الذكر والهب ألا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ما تخصص يا ألا ترى هلال أو جمال فأبهت متى لها وجه الهاشمي وأسمت لا تبدى أهلا ثم سهلا ومرحبا بوجه فيه أهشى البرايا وقوت هيا كبدر التم والشمس فاسجدوا لخالقه مر الجديدين واقنوتوا ألا فأمي يا ما شاهدت شبه جماله فللمدو والتنزيل أمري موقت لقد لا هذا الوجه والكون كله سلام وأهد كل ذا الكون مسنيت فأما الهدى والخير والفيد والجدى فقد شاء ذكر الله والكفر يبهت هنيئا لنا أتباع أحمد قد أتى لنا خير داء للأساطير مزكيت عليه صلاة الله ثم سلامه فجيشه مني بالحبيب مشتت وجيشه مني بالحبيب مشتت عليه صلاة الله ثم سلامه وأدعو لي دين الهاشمي وأثبت عليه صلاة الله ثم سلامه فلست أراد الدم مدى الدهر يشميت عليه صلاة الله ثم سلامه أرى الدهر أبدا خاشئا لك يخبت لا عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والي لي قد كان للخير يثبت عليه صلاة الله ثم سلامه وقرص بيت في صابه الدار ينبت عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب سير الكفر يبهتون haka kadri hiyon gidari lazim a yan uwana musulmi masu sauraron mu mu ƙara sa hankali sosai mu ƙara fahimtar irin baiwa da daraja da martaba da ɗaukaka da kyau kyawun halitta da kyawun ɗabi'a da Allah ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin fararen fatar duniya tun da Allah ya duniya har a naɗe ƙasa Allah bai kyakkyawan mutum irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko bai mai kyawun ɗabi'a irinsa ba wannan shine ke bakanta wa yahudawa rai yake ɓata wa turawa rai duk wani abu da kaji suna yi haushin kare ne kawai aikin banza a sai da aisha tu siddiqiya ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda tana cewa kuntu udkhilul khaydi fil ibrati fi haliz zulmati li bayadi rasulillah tace ni dinnan da kuke gani matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama na sha zira zaren allura a cikin ramin allura a cikin duhun dare da hasken fitilar fuskan manzan Allah ba da kendir ba fa ba da fitilar kwai ba ba da wutar lantarki ba a hasken fuskan manzan Allah kawai da na kalla sai in zira zaren allura a cikin raminta sannan abu dalib mahaifin sayyidina ali karramallahu wajahu radiyallahu ta'ala anhu yana yabansa yana cewa wa abyadu yustaskal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramili yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne ana neman shayarwa na ruwan sama daga Allah amma ana roƙo da albarkar hasken fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda za a roƙi Allah ya shayar da ruwa to sai an yi tawassuli da hasken fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine gatan marayu kuma shine katangar gwagware sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yayi masa wani irin yaban da duk wani wanda zai yabo sai dai ya shiga cikin nashi yana cewa man ra'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله yace duk wanda ya ga annabi ba zata sai wata irin makyarkata ta kama shi wanda ko ya zauna yi mu'amala da shi ya hurɗa da shi ya san shi dole sai ya so shi fiye da babansa da babarsa da matarsa da 'ya'yansa da dukiyarsa da ransa duk wani wanda zai baka labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji sayyidina Ali to zai ce maka kafin na gan shi ban taba ganin irinsa ba bayan na gan shi ban ƙara ganin irin shi ba lokaci yana hararan mu zamu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu ta ganin sa ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al-mujtaba al-muqtar sayyiduna muhammadun tahirul ansabi ahmadu صل وسلم على خير الورى جددا محمد آله أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد المصطفى أولى